إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da ƙara haɗuwa a wannan masallaci na muhajirun don tunasar da junanmu a kan nukta wacce take mai muhimmancin gaske ita ce muhasabatin nafs shine mutum ya yi kansa hisabi kafin a masa kamar yadda muka sani kowa daga cikinmu Allah maɗaukakin sarki zai yi masa hisabi ranar tashin alkiyama wani a masa hisaban yasira wani kuma a masa kishiyar haka a masa keke da keke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka munnukishal hisab duk wanda aka masa keke da keke na hisabi ba zai rabauta ba saboda idan aka haɗa abin da ya yi da kuma ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa to ba zai biya ɗaya bisa biliyoyin ni'ima guda ɗaya tak da Allah ya masa ba so da haka bawa mai hankali wanda ya san me yake to dole ne ya kansa hisabi kafin a yi masa hisabi mun sani cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai bar wani aikin ɗan adam ba daidai da ƙayar komayya komai ƙanƙantarsa Allah maɗaukakin sarki zai yi hisabi za a ƙididdige maka duk abin da ka yi Allah maɗaukakin sarki yana cewa za mu zo ranar tashin alkiyama ranar da dukiya da 'ya'ya ba za ta amfanar da mutum da komai ba sai wanda ya zo ma Allah da kyakkyawar zuciya Allah ce yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su amfanar da mutum da komai sai dai wanda ya zo wa Allah da zuciya mai kyau Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana za mu zo wasu a wata rana za mu tsaya a gabansa daidai lokacin da wasu fuskokin za su shika da haske wasu kuma fuskokin za su shika da duhu ba don komai ba nami saboda zunuban da suka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce yau matabiyar wujuh ranar da wasu fuskoki za su yi fari tas da ni'ima da annuri wa taswar wujuh wasu fuskokin kuma za su yi baƙi kirin wannan rana tana zuwa za a halarce ta kowa zai ganta ƙuru da ƙuru sannan kuma kowace rai za ta zo da abin da ta yi na alkhairi komai ƙanƙantarsa da kuma abin da yake na kishiyarta a wannan ranar wannan abin shi ne za a masa hisabi da shi da shi ne ko dai ya dace ya samu rahamar Allah zuwa aljanna ko kuma ya taɓe ya zarme Allah ya haɗu da fushin Allah Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi a wuta Allah Ubangiji ya kiyashe mu Allah maɗaukakin sarki yake cewa yauma yajma'ukum liyawmil jam' zalika yawmut tagabun ranar da Allah maɗaukakin sarki zai haɗa kowa wannan ita ce ranar kamunga ranar da za a zo kowa zai zo da abin da yayi wanda ya rabauta ya farin ciki da abin da ya rabauta wanda kuma ya akasin haka ranar da zai rinka yin nadama yana tuhumar kansa yana zargin kansa a lokacin da zargin ba zai amfanar da shi komai ba bayan Allah masu albarka mu sani cewa Allah zai zo ya sanya mizani abun da ake gwada ayyukan bayi duk wanda aikinsa na alkhairi ya rinjaye na sharrinsa to wannan ya rabauta duk wanda kuma ya samu akasin haka to wannan ya taɓe ya yi asara Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da shi da abin da ya yi na, na laifinsa Allah ya ce wa nada'ul mawazin al-qist yawmal qiyama za mu sanya mizani abin gwada ayyuka na adalci ranar tashin alkiyama Allah ya ce fala tuzlamu nafsun shay Allah ya ce ba za mu zalunci wata rai da komai ba wa in kana mithqala habbatin min khardalin idan mutum ya zo daidai da ƙwayar komayya na aikin alkhairi Allah ya ce a taina biha za mu zo masa da shi haka kuma in na sharri ne haka Allah maɗaukakin sarki zai zo da shi Allah ya ce wa kafa bina hasibin Allah maɗaukakin sarki ya isa shi ne wanda ya isa ya hisabi kuma ba tare da a ya wahala da komai ba sannan Allah maɗaukakin sarki ba zai rage wa bawa aikinsa ba komai ƙanƙantarsa kuma komai yawansa haka za a zo masa da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za mu tauye wa ɗaya daga cikin bayinmu ba daga wani aiki da ya aikata mace ko namiji Allah ya ce za mu zo masa da duk abin da ya yi ba za mu zalunce shi ba kuma daman Allah ba azzalimi ba ne ya haramta ma kansa ya haramta mana zalunci kuma ya, ya, ya, ya sanya shi abin haramun ne a tsakaninmu sannan shi ma kuma Allah baya zalunci Allah ya ce anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa Allah ya ce ba ma tozartar da aikin mai aiki a cikin ku namiji ko ko mace duk wanda yayi Allah madaukakin sarki a zai nuna masa kuma zai masa hisabi idan muka kalli waɗannan ayoyi da muka karanta za mu fahimci cewa lalle akwai wata rana da za a zo a yi mana hisabi lalle za mu tsaya a gaban ubangiji za a caji mutum duk wanda aikinsa na alkhairi ya yi ya rinjaya to ya rabauta faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun duk wanda mizaninsa ya, ya, na alkhairi ya rinjaya na sharrinsa to wannan shine rabotacce wannan ya rabauta Allah maɗaukakin sarki zai datar da shi in kuma kishiyar haka to wannan ya taɓe so da haka in ya zamana waɗannan ayoyin da muka karanta suna mana nuni akan cewa Allah maɗaukakin sarki zai mana hisabi to ga duk zuciyar da take lafiyayyen zuciya da hankalin da yake lafiyayyen hankali to ya kamata ya yi ma kansa hisabi kafin a zo a tutsiye shi a gaban Ubangiji a masa. Tun kafin ya zo gaban Allah maɗaukakin sarki a tambaye shi abubuwan da ya yi, to ya rinka yi ma kansa hisabi yana tarawa yana ganin yaya. Wannan shi ne abin da zai taimakawa kowane mumini, kowane bawa da zai iya samu ya rinka seta al'amuransa in ba haka ba duniya tana da ruɗu, rayuwa tana ruɗar mutum. mutum sai ta tunanin kamar zama ya zo yi ba zai zo wannan ranar ba ba zai aune ba sai dai gan shi a gaban ubangiji ana tuhumarsa akan abubuwan da yi to kaga ashe wanda yake mai hankali wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa gaman katar shine wanda zai rinka yi ma kansa hisabi tun kafin a zo a yi masa hisabi Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana a cikin suratul hashar Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowace rai ta kalli abin da ta yi tanada na ranar gobe kiyama tun kaga Allah da kansa ya nuna mana cewa mutum ya wa kansa hisabi ya rinka taka tsantsan ya rinka kula yana ganin irin abubuwan da ya yi na ayyukansa na alkhairi da kuma ayyukansa na sharri yana gadawa in ba haka ba to mutum zai zuyi ta tafkawa kansa kwabar da zai zuya wayi gari didi lokacin da kuma yana nadama inda nadama ba za ta amfanar da shi ba Allah ya ce wallahu inna Allah khabirun bima ta'malun Allah mai ba ku labari ne ko masani ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa da haka bayan Allah mu sani cewa idan muka kalli waɗannan ayoyin za mu kalli lalle zai nuna mana mahimmancin mutum ya yi wa kansa hisabi tunda Allah yana gaya mana mu ji tsoronsa ittaqullah ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li gari kowace rai ta kalla abin da ta yi kaga wannan ana nuna maka a fakaice ka rinka yau kanka hisabi saboda za a zo za a tambaye ka Umar ɗan Khattab yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane hasibu anfusakum anfusakum ku yi wa kanku hisabi qabla an tuhasibu tun kafin a yi muku hisabi wannan shine duk wani mai hankali abin da zai wanda ya san Allah to abin da zai maka wasiya da shi kenan yace waznu a'malakum ku auna ayyukanku ku rinka auna ayyukanku qabla an tuzanu kafin a zo a auna ku ko a auna muku ayyukanku ya ce walkayisu mai hankali wanda ya san me yake shine man dana nafsahu wa hasabaha wa atabaha shine wanda yake yi ma kansa hisabi yake zarginta yake kula da abubuwan da yake yake taka tsantsan wa amila lima ba'da al-maut zai yi aiki abin da zai riske shi bayan mutuwa domin in an mutu nan ba abin da zai iya amfanar da mutum in ba aikinsa ba Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana za a zo ranar da la tanfa'u malun wala banun dukiyar da kake ta ƙoƙarin sai ka tara ta a duniya to ba za ta amfanar da kai da komai ba wala banun haka kuma 'ya'yan da zaka tara ba su yi amfanar da kai ba sai wanda ya je wa Allah da kyakkyawar zuciya da haka Umar ɗan Khattab ya ce to ku yi kanku hisabi tun kafin a zo a muku hisabi ku gwada ayyukanku tun kafin a zo a gwada muku sannan mai hankali shine wanda yake yi ma kansa hisabi yake kuma yin aiki dan abin da zai zo masa bayan mutuwa sannan kuma washtagala bi uyubihi ya shagaltu da aibobinsa ba aibobin mutane ba wa islahiha kuma yake kokarin gyara aibinsa dole mu dukkaninmu muna da uyub irin namu to mai hankali shine wanda kullun zai rinka kallon ina ne nake da rauni ina ne nake da gajiyawa ina ne ya kamata na gyara duk wanda yayi wa kansa wannan yayi wa kansa babban gata wanda zai rabauta kuma zai ji daɗin abin da yayi wa kansa amma in ba haka ba babu abin da zai biyo sai asara babu abin da zai biyo sai zargin kai a daidai lokacin da a zargin ba zai amfanar da shi ba da haka yana da kyau ga kowane bawa ga kowane mumini ya rinka yi wa kansa hisabi irin yanda mai shago ko kuma wanda yake kasuwanci mai sharika yake yin ƙididdiga duk wanda ya san kasuwanci in dai ba kawai shiga ya taka ba to shine kawai zanda zai rinka ta tafiya baya sanin me yake shiga me yake fita ba lissafi haka kawai zai rinka yi to shi duk wanda zai wannan kwa kan ka ce ƙifta ido insha Allah za ka nemi jarin ya karye amma wanda ya san abin da yake shine wanda yake ta ƙididdiga kullum yana ganin nawa na siyo kaza nawa na siye shi me zan ci ribarsa tana ƙaruwa uwar kuɗinsa daga nawa ya fara kullum a cikin haka yake in dai mutum ya san kasuwanci to idan har mutum wanda yake akan sha'ani na duniya akan sha'ani na dukiya akan shagonsa ko tradersa da yake yi ko kasuwancinsa fataucinsa da yake yi yana kula me yake shiga me yake fita to ashe wanda zai yi wacce doguwar tafiya wacce ba ta da ƙarshe shi ya kamata a ce yana bibiyar kansa yana bin ƙididdigar kansa yana ganin abubuwan da ya yi domin ya ga menene gajiyawarsa menene kuma ina ne yake da gajiyawa a ina ne kuma mutum yake da abin da ina ne mutum yake kyautatawa sai ya ƙara inda kuma yake da gajiyawa a ciki sai mutum ya gyara wannan shine abin da ya kamata duk mai hankali shi yasa ɗaya daga cikin magabata maimun ibn mahran yake cewa la yakunu al-abdi illa man tafaddana hatta yuhasibu nafsahu ashadda mimma yuhasibu ash-shari yace ba wani wanda yake bawa ba zai kasance ba minal muttaqin daga cikin masu takawa har sai ya zo yana yau kansa hisabi sama da yanda me wanda yake da kamfani ko kuma wanda yake sana'a yake yin muhasabar kansa wannan shine mumini mai hankali ba za ka taɓa zama mumini mai hankali ba sai ya zama kana wa kanka wannan ƙididdigar so amma galiban muna tafiya ne da ka ibadar muna yin ta ba kular an karɓa ko ba a karɓa ba aiki na zunubi shi ma tafka shi muke ba ma yin ko da kwatantawa mu rinka kwatantawa mu rinka ganin yaya al'amuran suke so duk wanda ya kamata yake so ya rabota to fa dole sai ya sai ya kiyaye wannan domin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka faɗa lalle za a man zai mana hisabi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki azabarsa mai raɗaɗi ne duk wanda ya gode wa Allah maɗaukakin sarki a bisa ni'imarsa da ya masa to Allah maɗaukakin sarki zai ƙara masa kuma zai datar da shi duk wanda kuma ya kafirce masa ta hanyar saba masa ya sani cewa Allah mai tsananin azabi azaba ne Allah ce inna azabi la shadid lalle azabata mai raɗaɗi ce haka ɗaya daga cikin ah, magabata yake cewa mutum ya yi wa kansa hisabi ya wa kansa hisabi ya rinka gwada ayyukansa babban abin da zai taimaka wa mutum wajen rinka yi ma kansa hisabi wani sai ya ga to ta ta ina zai fara shi kansa hisabin ma mutum bai san ta ina ya kamata ya fara ba to abin da ya kamata mutum ya rinka yi idan yana so ya ma kansa hisabi to sai ya rinka gwada ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa da kuma ayyukansa da yake aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta ka da abubuwa da yawa ya baka lafiya ya azurta ka ya wadata ka ya baka ni'imomi wanda ba za su ƙididdigu ba wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha duk in kuka kirga ni'imomin da Allah ya maka a gaba guda ɗaya ba zai irgu ba so da haka sai ka rinka halarsto wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maka kana gwada ta da ayyukan da kai kai kuma to sai mutum ya rinka fahimta cewa ashe ba shi da komai sai afuwar ubangiji ashe ba shi da komai sai rahamar ubangiji in ba haka ba zuwa ga halaka zai koma dan ka ɗau ni'ima guda ɗaya da Allah ya maka ba ka- ba za ka iya biya ba aikinka da kai tun daga safiya zuwa nan sallar asuba ne kawai kai to ni'ima nawa ka tashi da ita ka tashi da ni'ima ta lafiya ni'ima ta ji ni'ima ta gani ni'ima ta kaza ta kaza ta kaza abubuwa wanda ba za su kirgu ba to wannan ni'ima ce sai ka rinka gwada wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maka da kuma kai abin da kake na da'a ga Allah to a daidai lokacin mutum zai rinka rena kansa ya ga eh lalle ba shi da wani abu zai ga babu abin da yake kewaye da shi sai karamci da Allah maɗaukakin sarki ya masa da afuwa kuma zai bayyana masa girman Ubangiji da ɗaukakarsa sannan kuma da yanda yake a waffara wa bayansa ni'imomi sannan kuma zai rinka nuna masa a talaucinsa da gazawarsa shi kuma ya rinka ganin lalle bai yi komai ba domin ni'imar Allah maɗaukakin sarki ta fi falala sama da duk abin da mutum ya yi a na aiki mutum ba zai iya biya ba sannan muhasabatun nafs yana daga cikin abin da ya kamata mutum to ya rinka a kyautata zatonsa ga Allah tare da kuma yana zargin kansa ma'ana kada mutum ya zama ya miƙe ƙafa kullum ya rinka ganin rahamar Allah da falalarsa ai za mu shiga aljanna da falalar Allah ai Allah mai kaza ne eh Allah ya ce yana da falala yana da jin kai to kuma ka rinka sanin cewa kuma Allah shi ma yana da a, ya tanadi a, azaba ga wanda ya saba masa ya rinka ganin a laifukansa ya rinka ganin aibinsa ɗaya daga cikin magabata ibnu a, Shem yake cewa yake wani ɗaya ɗaya daga cikin magabata yake cewa na ji shi wata rana ya shiga tsa- bayan sallar asuba yana cewa addu'a yake yi wannan yake- ana so a nuna maka yadda za ka rinka tsoron anya ya kamata a ce akwai irin wannan a ran mutum ba a ce ka yanke tsammani ba cewa Allah ba zai ma rahama ba so amma ka zama bainal khawfi war raja ka rinka jin tsoro kuma kana fatan rahaman Allah amma kana jin tsoron anya kai yanzu ko zaka iya samun rabota ma anya ayyukanka in ka ga aikin magabata abinda ake cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin magabata suke yanda suke aiki tukuru amma kuma kaga mutum yana daina aikinsa yana ganin bai yi komai ba ma yana ji ma kansa tsoro bayan yayi aikin alkhairi din to wannan shine abin da ya kamata mutum yayi yace wannan ɗaya daga cikin a Sulaw bin Hashim aka ce an sami wata rana bayan sallar asuba aka ji shi yana addu'a yana ce Allahumma inni as'aluka an tujirani minan nar Allah ina roƙonka ka kare ni daga shiga wuta saboda me yana tsoro yace wa mithli la yastahiqqu an yatlib an yatlib aljanna yace mutum irina mai sabo wanda aljanna Allah ya ce zai yi yayi ta ne ga wanda suka kyautata masa to shi yana rena abin da yake na ibada yana ganin Allah ka kare ni daga shiga wuta wannan kamar rahama ce ta Allah Allah zai iya masa wannan alfarma amma ya ce wa misli la yanbagi ko la yastati'u an yatlubu aljanna mutum iri na mutum ne mai bautar Allah fa amma ya ce bai dace ba a ce ya roƙi aljanna to me kai ma da zaka roƙi a baka aljanna aljanna ba ta masu aiki bane ba yace to shi baya tunanin irinsa Allah yana jin kunyar Allah ma ya roƙe shi aljanna amma dai Allah ya kare shi daga shiga wuta to dukkan wanda kuma bai shiga wuta ba to kaga kenan a fakaice dai aljannar ake nema amma yana jin kunyar Allah saboda yanda in ya haɗa aikinsa abin da ya yi da kuma na bautar Allah da kuma laifukansa sai yake ganin gajiyawarsa bai kai ma ya ce ya nemi aljanna ba kamar kai ne mutum ya rinka ganin ya je shi wani shago ya zai si abu ba shi da ko sisi ko abin da yake aljihunsa bai fi naira biyar ba kuma ya ga kayan naira dubu ɗari kaga ai sai dai ya ce a bashi daga rahamarsa amma dai irinsa dai ba zai je shagon ne ba da naira biyar ya ce a bashi abin dubu ɗari ba kaga ai ba zai yi ba to haka shi ma wannan bawan Allah a yake gani da haka mutum wanda yake mai hankali wanda yake lura to ya kamata ya rinka kada ya zama mai yana girman kai yana ganin ai shi yayi ai kullun nayi kaza nayi kaza ayyukansa kada su rinka burge shi kullun ya rinka ganin ba komai yayi ba Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda wani lokacin yakan shiga cikin gonarsa a cikin gonakinsa na garin Madina ya rinka ganin ga tsuntsu sai ya tashi daga wannan bishiyar ya koma wannan bishiyar ya ci ya tsinki abu akan wannan bishiyar ya koma akan wannan bishiyar sayyidina abubakar yake cewa a yake a lokacin yanda ya ga tsuntsun yana kai yana kawa yace madalla da kai ya kai wannan tsuntsu yace tarju shajarata wa ta'kul wa tashrab zaka hau kan wannan bishiyar ka ci ka koma kan can ka tsankana ka sha yace babu ruwanka yace wala hisab yace tamut zaka zo ka mutu wala hisab ba za a maka wani hisabi ba ka huta wala iqab ba wata azaba da Allah zai maka ma'ana shi rayuwar tsuntsun tana burge shi saboda akwai aiki shi a kansa shi ko tsuntsu ba ruwansa ya hau kan wannan bishiyar ya je ya ci nan ya caccaki nan ya caccaki nan yace zaka zo ka mutu ba za a maka hisabi ba ba za a maka azaba ba yace laitani inji sayyidina Abubakar yace kai cuna law kuntu sha'ratan fi sadri abdin mu'min yace ina ma a ce ni gashi ne guda ɗaya silin gashi ɗaya a kirjin mumini wanda yake dan aljanna yana ga shi matsayinsa bayan annabawa babu wanda ya kai sayyidina abubakar afdalul khalq ba'da al-anbiya'i wal mursalin shine abubakar siddiq duk duniya duk wata abin halitta da aka in ka cire annabawa a falala to me mataki na biyu shine Abubakar Siddiq to amma yana zargin kansa yana cewa ina ma a ce ba shi ne ba Abubakar Siddiq ina ma a ce shi wani ƙwayar gashi ne a ƙirjin mumini kawai wanda zai shiga aljanna yana ga ko ya ɗafi da wannan muminin ya samu shiga aljanna yana ga aikinsa ba zai iya shigar da shi aljanna da komai ba wannan fa shine sayyidina abubakar to yaya kuma mu wanda Allah ya bashi stamp cewa lalle ya yadda yayi imani lalle ya yadda da imaninsa Allah ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da suke a imaninsu Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara sayyidina Abubakar yana ciki Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an sayyidina Abubakar yana ciki Allah ya ce abin da suka yi ya musu ya, ya musu afuwa sayyidina Abubakar yana ciki yana daga cikin first class wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu bishara da aljanna amma fa shine yake fadar haka ya kasa amincewa kansa ya manta da gafa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa cewa an ba su aljanna amma ni da kai da ke ba wanda yake da wannan tabbas to amma miƙe kafar mu da hope din mu da jin cewa za mu rabauta yafi wanda sayyidina Abubakar yake yi ko shakka babu ya kamata mu yau kanmu hisabi Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda Anas ɗan Malik ya rawaito yake cewa ya ji Umar ɗan Khattab Amirul Mu'minin yana cewa Umar ibn Khattab shi da kansa yake wa kansa faɗa Amirul Mu'minin bakhin bakhin kaicenka kaicenka yace wallahi la tattaqiyanna Allah aw la yuhasabanna Allah laka ko dai ka ji tsoron Allah Umar ne da kansa yake faɗa lokacin shine shugaban musulmai Amirul Mumini wanda shi ma yana da sa, yana da stamp da aka masa cewa shi dan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa alkawari da dan aljanna ne sirikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya karfafi addinin Allah saboda shi manzo Allah ya ce da mun kasance masu rauni kaskantattu amma sai Allah ya ba mu izza da musuluntar Umar. Ya taimaki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya taimaki addinin Allah, an fita yaƙi da shi an yi kaza ba a taɓa wani shugaba mai adalci ba bayan shi. To, amma yana yi kansa faɗa yana cewa la tattaqiyanna Allah, ko dai ka ji tsoron Allah, aula yuhasabannaka ko Allah zai maka hisabi. wa yukarriruha yana ta maimaita ta yana ta maimaita ta Umar dan Khattab Al-Hasan al-Basri Allah ya kara masa yadda yana cewa yana karanta faɗin Allah wala uqsimu bin nafsil lawwama Allah ce ina rantsuwa da rai wacce take zargin kanta yake cewa ita ce rai wanda take jin tsoron Allah madaukakin sarki mutum yana tambayar kansa yana cewa me na aikata ma za a rattu bi aklati abinci da na ci don me yasa na ci ma za a rattu bi aklati bi kalimati abin da na faɗa me nake nufi da shi na yi don Allah ne ko kuma a na yi ne don fusata wani ma za a rattu ma za a rattu bi ma'asiyati duk wani abin da yana yi wa kansa hisabi shine annassun lawwama to daka bayan Allah mu sani cewa mumini wanda yake mai hankali shine wanda yake yawan komawa ya istighfari daga zarar yayi abin da yake ba shi kenan ba yayi laifi to zai rinka yawan zargin kansa ma'ana yana taka tsantsan a matsayin mu na wanda mu zinubai ya kewaye mu ko ta ina cinmu da shanmu ganinmu kwanciyarmu tashinmu kai kawowarmu kai hatta a cikin sallah zunubi muke yi to mutum wanda yake rayuwa a cikin wannan zunubi da ya kewaye shi babu abin da ya kamata gare shi shine ya rinka yawan faɗa kuwa a koda yaushe duk wata lahaza taka duk wani motsi naka ka rinka kula da abin da kake yi kana taka tsantsan Allah madaukakin sarki ya ce walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ya ce waɗanda suka yi idza fa'alu fahishatan in suka aikata aiki na alfasha na laifi aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu to zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru lidhunubihim take sai Allah ce ya zo da fa asbabiyya suna yi take sai su nemi gafarar zunubin su Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai gafarta zunubi din in ba Allah ba sannan kuma walan yasirru ala ma fa'alu ba sa togewa su ci gaba da yin wannan abin za su bar wannan abin a halin suna sana ba sa yin haka wannan shine abin da ya kamata kowane ɗayan mu ya kasance yana yi mutum ya lazamci istighfari istighfari hatta a ayyukan da kai na alkhairi ma ba fa wai sai kai zunubi ba a'a ba sai kai zunubi ba ma za ka rinka neman gafara hatta a aikin da kai na ɗa wannan irin da domin dole za a gan shi akwai akwai akwai usuli don sallar da muke rabi sallah rabi tunani to yanzu in baka nemi gafarar Allah ba ai ba za ta wuce ba sai ka zo baka da sallah dole kana buƙatar gafara aikin hajji da muke da shi yanzu da ne ma za ka rinka tunanin amma galiban wani haka zai je ya dawo ba ko lada guda ɗaya saboda aikin ya canja tun daga kafin ya tafi yake yake nuna wa mutane yana sallah yana ɗaukar kansa yana nuna wa mutane ga munan muna yana addu'a malami ne mai da'awar malanta amma zai iya bada ya ce gashi nan zai yi addu'a yana addu'a yana nuna wa mutane wanda ake wa addu'an fa gashi nan na maka Allah ka yi na kaza ka yi na kaza to irin wannan ai gwara ka ce kai ya maka ma saboda Allah ba zai karba ba in ana dawafi da za ga daga hannu ake ana addu'a amma in ana dawafi za ga hannun kowa a sama kawai shi yana ɗaukan mutanen gashi suna dawafi to haka ayyukan mu suke a cike da matsala in sallah muke tunani rabi sallah rabi tunani in aka idar da sallah ka ce wa mutum me aka karanta a raka'a farko da ta biyu wallahi wani ba zai iya gaya ma ba sai dai in a ce sallah in aka ce in baka faɗa ba sallar ka ta ta rushe wallahi dai ta rushe wallahi ba zai san wace sura aka karanta ba ko da kwa ya san sura ba wai dan bai san ta ba saboda bai zo ta ba ko falaki da nasu ka karanta wallahi wani bai san me kai ba shi yasa sau da dama za a zo a yi liman ya rafkanwa uku ya yi ko hudu bai sani ba da aka ga mutum shi ma kawai ya shiga haira saboda tunanin namu ba a cikin sallah yake ba rabi sallah ne rabi kuma tunanin duniya wani ma tunanin saban Allah yake a ciki to kaga mu da muke da rauni irin wannan dukkaninmu kuma haka muke mu da muke da rauni irin wannan to ya kamata duk lokacin da kai ibadar ma kai mubadara wajen me neman gafarar Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi ba abin da yake daukan hankalinsa a cikin sallah to amma yana idar da sallah yana me astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah meye hikimar yin astaghfirullah saboda in akwai wani abu na kusuri a ciki wannan duk wani abu ne nau'i ne na me kana yi wa kanka fa hisabi ne Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu idan mun gama aikin hajji shi ma mu bi shi da neman gafara. Allah ya ce sun ma'afidu min haisu a fadan nas wastaghfirullah inna Allah gafurur rahim. Haka aikin hajji ma da kai gashi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je yayi aikin sa lafiyayye zai dawo ka yawmu waladatu ummu amma in kai Allah ya ce ka bi shi da istighfari. To da haka dukkan wanda yake yana istighfari yana kuma kula da abubuwan da yake to zai samu attafki a attamkin zai samu kuma buɗe Allah maɗaukakin sarki zai buɗa masa ta dalilin a istighfarin nan nasa ha kuma ko wani abu Allah ya maka na ni'ima kaga wani buɗe ka samu kasuwancinka ya samu wadata Allah ya yalwata maka a ɓangaren karatu ne ka samu dacewa a ɓangaren kaza ne to shi ma ka bi shi da istighfari saboda wannan shine tarbiyar da hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi masa Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jaa nasrullahi wal fath idan nasarar Allah ta zo maka da buɗi wa ra'aitan nas kaga mutane yadkhuluna fi dinillahi afwajan suna shiga cikin addinin Allah gungu gungu ba shine ba shine fatan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba Allah ce to fasabbih fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ka yi tasbihi ga ubangijinka ka gode masa ka nemi gafararsa me yasa aka ce a istighfari aiki yayi Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima saboda wannan ni'imar Allah sai ya jarabce ka kuma sai ta zama maka musiba sai ta zama maka ni'ima to da haka ana buƙatar mutum yoyi ta yin istighfari da haka mumini ya rinka yi wa kansa hisabi sannan yana ganin abubuwan da ya hatta ayyukan da yi na da'a to ya rinka yi wa kansa hisabi yana yana yana yana kuma ji ma kansa tsoron Allah ya karba ko bai karba ba ɗaya daga cikin magabata Rabi ibn Haitham ya kasance a, yana da gado a gadansa a ƙarƙashin gadansa sai ya rami haka kamar kabari da haka duk lokacin da ya ji ransa ya tafi yana tunanin duniya da adanta da ƙawarta to sai ya sauka ya shiga cikin wannan kabarin a gefen gadonsa kawai ya kabari na abin da zai rinka tsorata kansa da shi ya san fa ga fa kabari nan ce makomarsa sai ya shiga cikin wannan kabarin kamar yana cikinsa ya rinka kuka wa yabki yana kuka yana yana tuhumar ransa yana cewa rabbir ju'un rabbir ju'un yana ubangiji a dawo da ni ya rinka jin kamar yanzu kwanansa ya ƙare yana misalta abin da zai zo kuma dama za a zo a sa mutum a kabari yana cewa rabbir ju'un rabbir ju'un sannan ya fito daga cikin kabarin ya rinka cewa ya nafs ya ke raina ha anti fi duniya yanzu ga kinan kin dawo duniya kina duniya fal amal ki yi aiki kafin a zo a miki hisabi fa'mali ki yi aiki fa'mali salihan ki yi aiki na gari ma'ana yana kwatanta wa kansa mutum har ta kai da yana yin abin practically ba ma ya halar so a zuciyarsa ba a'a ya sa an tuna mai ramin daga ya ji ya shagaltu ko kuma ya wani abu sai ya fada ciki kamar ya mutu ne ya rinka kuma nadama yana ce Allah ya dawo Allah ka dawo da ni Allah ka dawo da ni dan ya gamsar da kansa yana ma ransa fada sannan in ya fito zai ce wa raito gaki nan fa kina duniya da saura baki tafi ba ki yi aiki ki aikata aiki na gari kafin wannan ranar za ta zo ranar da za a sa ki a cikin wannan ramin kuma ba za ki fito ba da haka ki aikin da zai wannan zai nuna maka akan muhasabatin nafs Ibrahim ibn Tamimi yake cewa ina misalta kaina kamar ina cikin aljanna ina ci daga cikin simaruha ina sha daga cikin anharuha ruwanta sannan gani nan ina dawafi a ciki ina kai kawo ga, ga, ga ina, ina kwanci akan gadanta ga 'yan mata da aka tanadan min haka yake misaltawa ransa yace sannan kuma sai in misalta kaina ka anni finnar kamar ina cikin wuta gashi nan ina ci min zaqumiha daga ƙayarta wanda in mutum ya ci sai ta ratattaka masa hanjin cikinsa shine abincin 'yan wuta yace wa ashrabu min hamimiha ina sha daga cikin tafashashshen ruwan zafin da in ka zo shan sa kana kaiwa bakinka tiririnsa sai ya zubo maka da naman fuskarka ciki saboda tsananin zafi yace to ina sa wa raina gashi nan ina shanta yace wa asbahu baina ahliha ina cikin ahalinta yan wuta din haka yake ji ma kansa bayan yayi tunanin gashi nan a cikin aljanna sannan sai ya ce ya nafs ya ki raina ai waɗannan gidaje ne guda biyu ga su nan ko dai wuta ko dai aljanna ko dai ki bar duniya ki koma ki aiki irin na lahira ki shiga aljanna ko kuma ki yi abin da yake ki bi duniya ki ki yin aiki ya zama na makomarki ta zama wuta haka magabata suke yi wa kansu suke yi wa kansu muhasaba suke tunaso wa kansu suke bujiro wa kansu irin abin da za su tsinta kansu a kai ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki abin da zai sa mutum ya rinka yau kansa hisabi Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana masu fa kula da mu duk abin da muke yi fa ana rubuta in kai baka rubuta ba to Allah ya sa Allah da ba zai manta ba amma ya sa ana rubuta to me yasa kai ba za ka rinka rubuta wa kanka ba kana yi wa kanka ƙididdiga Allah yake cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin tare da ku akwai masu lura kuma suna rubuta abubuwan da kuke yi Allah yake cewa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka halicci dan adam kuma duk abin da kake yi a zuciyarka na waswasi Allah ya ce na sani ya ce kuma min fiku kusa sama da jijiyar da take wuyarsa Allah ya ce iz yatalaqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da mutum akwai mutane guda biyu da suke tare da shi mala'iku guda biyu da suke ita yatalaqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali a damanka akwai mala'ika da yake kula da kai a hagunka akwai wanda yake kula da kai da haka suna kula da duk abin da kake kuma ana rubutawa Allah kuma zai maka hisabi a kai Allah ya ce kuma ma yalfizu min qawlin babu wani abu da mutum zai faɗa na wata kalma illa ladaihi raqibun atid face tare da shi akwai raqibun atid a damansa da hauninsa suna rubutawa duk abin da mutum ya yi Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa tara kullu ummatin jasiya haka mutane za su zo a gurfane kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna azaba tujzauna bima kuntum ta'malun Allah zai ce hadha kitabuna yanṭiqu alaykum bil haqq inna kunna nastamsiku ma kuntum ta'malun mutane za su zo gaban ubangiji da littafinsu za a ba wa mutum littafinsa a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka ya isan maka kai da kanka kai kanka hisabi mutum zai karanta ya ga duk abin da yi komai kankantarsa komai yawansa ya rinka cewa mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne wanda baya barin aiki mai yawa ko kankani komai sai ya kawo har abin da kai ka manta da shi in ma na alkhairin ne ka manta Allah baya mantuwa haka in na sharrin ne wanda kai baka ɗauke shi a matsayin komai ba abin da muke renawa mutum zai gan shi a rubuce kuma Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi a kai Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah duk abin da za ku yi aikata ko ku bayyana ko ku ɓoye ka je ka kulla kanka a ɗaki ka yi yuhasibukum bihillah yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi a kai fa yaghfiru liman yasha zai gafarta wanda ya so wa yu'adhibu man yasha kuma ya azabtar da wanda ya so akan abin da yayi wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai Allah madaukakin sarki yana cewa ya'lamu kha'inatul a'yun ya san duk abin da idanuwa maha'inciya take aikatawa take gani wa ma tukhfi sudur ya san abin da yake cikin zuciyarka to wanda zai maka wannan keke da keke ya san ka ta ko ina kuma gashi abin da ake gaya maka za a yi me yasa ba za mu ji tsoron Allah ba mu yi kanmu hisabi Allah madaukakin sarki yana gaya mana a cikin suratul Luqman ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin inda mutum zai zo da abu daidai da ƙwayar zarra fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard Allah ya ce ya ati biha Allah Allah zai zo da shi inna Allah latifun khabir duk abin da mutum yayi sai Allah ya zo da shi komai karami yake ko babba ne Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki daidai da ƙwayar zarra Allah ce zai ganshi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda yazo da aiki daidai da ƙwayar zarra na sharri to shi ma zai ganshi ranar tashin alkiyama babu abin da zai buya ga Allah Allah madaukakin sarki yake cewa yawma taji kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta zo da abin da ya aikata za a halarto masa shi wa ma amilat min su' aka kuma abin da ya yi mutum na mummuna tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida Allah ya ce wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah ya ce yana tsoratar da ku kansa ku ji tsoro Allah da kansa ya ce wallahi ku ji tsoro na to ya kamata a ce mutum ya ji tsoron Allah ya sani cewa lalle Allah zai tambaye shi Allah yana cewa wa kullul insan alzamnahu ta'irahu fi unqi Allah ya ce wa nukhrij lahum yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah zai ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba haka Allah ya ce wa nada'ul kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ليت لنا يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الله يأتي وكل نفس وكل شيء أحصيناه أحص... كل شيء أحصيناه كتابا komai Allah ce za a kirdige shi kuma za a kawo maka shi za ka gan shi da idanka da haka ashe ɗan adam da yake cikin wannan sarƙaƙiya ba abin da ya kamata a gare shi sama da makansa hisabi. Ahnas ibn Qais ya kasance yana zuwa da wuta ya kunna kamar irin a ci balbal ɗin nan sai sa hannunsa in ya ji zafin wannan wutar ya cire hannun nasa wannan duk mutum yana kwatantawa kansa wai wani abu ne fa da zai iya riskarsa wanda kuma ya san ba zai iya jurewa ba sai ya rinka zargin ɗan yatsan nasu yana cewa ya ki ɗan yatsansa ya ce ma hamalaki alama fa'alti me yasa kike aikata abin da kike aikata kika yi kaza kika yi kaza alaki qudratin alanna shin kina da ikon kare kanki daga wannan wutar to wutar duniya kenan yana jin ba zai iya ba in ya sa zai cin hannunsa saboda zafi to yana kirdadan akwai fa wuta ranar tashin alkiyama wanda yake nuna maka akan muhasabatin nafs abdullah ibn rawa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne haka ya kasance shi ma yana tintibar kansa yana bibiyar kansa saboda yana jin tsoron irin abin da zai ji riska tun a duniya yana wa kansa hisabi Zaid ibn Saraki ya kasance yana yi wa kansa muhasaba a kowace rana, yana tuna lahira yana cewa wai haka ya Zaid, kai canka ya Zaid. Yusalli anka ba'da yusalli ba'daka yusalli anka ba'daka ba'da ba'da mautika shin an ka mutu wani zai maka sallah ka sani fa in ka mutu ba wanda zai maka sallah da haka kai sallah kamar ba gobe in baka yi ba fa in ka mutu ba wanda zai maka domin aikin wani ba zai amfanar da wani ba yace man za ya sumu anka ba'da mautuka wane ne zai maka azumi bayan ka mutu in baka yi a duniya ba kai ma baka yi ba wani zai zo maka azumi ne yace Allah sarki wani ya mutu bara in masa azumi shi ma ta kansa yake man za ya tasaddaqu anka ba'da al-maut waye zai maka sadaka bayan ka mutu haka yake tambayar kansa waye zai maka kaza waye zai maka kaza waye zai maka bayan an binne ka a kabari waye zai maka kaza haka yake wa kansa muhasaba yana zargin kansa yace ayyuhan nas yace ya ku mutane ala tabkuna ba za ku yi kuka ba ba za ku yi wa kanku hisabi ba ku sani cewa babu wani abu da zai amfani mutum idan ya mutu ma'ana yayi ka tanadar wa kanka in ba haka ba za ka zo kai kuka kuka na gaske ɗaya daga cikin magabata tabi'i ne ya yi tunanin wata rana ya zauna ya tsam yake tunani ya ce sai ya ga ya yi shekara sittin ya yi shekara sittin da ya ƙirga kwanakin da ya yi a shekara sittin ɗin nan sai ya ga ya yi kwanaki dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar shi ne kwanakin da ya yi ya yi shekara dubu ya wuce ya yi shekara dubu kusan dubu ashirin sai ya ce to yanzu mu lissafa yanzu inda a ce a kullum a kowace rana zunubi ɗaya nake tak ya ce zan zo da zunubi guda dubu ashirin gaban Ubangiji ya za ka yi da wannan. Ya ce in faɗa yake yi, ya ce to kuma yaya in zunubi goma yake a rana. ya in zunubi ɗari yake a rana ya in zunubi dubu yake a rana wallahi me taƙawa da tsoron Allah a cikinmu shine ina ga wanda zai iya yin zunubi dubu a rana to ka kirga kwanakin da kai a duniya a ce sau wannan zunuban da kai ina za ka je da wannan ya kamata mutum ya rinka tunani irin wannan a yaushe magabata haka suke ta yi wa kansu muhasaba suna wa kansu hisabi suna bibiyar kansu ba don komai ba saboda suna tsoron kar Allah maɗaukakin sarki ya kama su da abin da suka yi duk abin da ka furta ko ka aikata Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka dole ne mutum ya baza juhudinsa wajen yi wa kansa wajen aikin alkhairi da kuma yin taka tsantsan ya kuma kiyaye Allah Hassan al-Basri yake cewa Allah ya ce wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid iz yatalaqqa al-mutalaqiyana 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yace ya kai dan adam kana da wata kana da lafiya kai amfani da lafiyarka kafin kishiyarta ta zo kana da lokaci kai amfani da lokacinka kafin lokacin ya ƙure maka kana da samartakarka kai amfani da samartakarka kafin tsufa ya zo maka kana da rayuwa kai amfani da rayuwar da Allah ya maka kafin kishiyarsa ya zo da haka wajibi ne ga kowane mai hankali ya yi kansa hisabi ya kuma rinka kallon abubuwan da yake yana taka tsantsan muna haɗawa da addu'a da neman gafarar Allah da neman rahamarsa Allah muke roƙo da sunayensa tsarkaka ya kare mu daga azabarsa Allah ubangiji ya ba mu ikon yi ma kanmu hisabi Allah ubangiji muna da rauni ko shakka babu Allah ka karfafe mu Allah ubangiji ka yafe mana zunubanmu Allah ubangiji ka sa mu daga cikin wanda suke faɗa kowa kada duniya da abin da yake cikinta ya shagaltar da mu mu manta da kai Allah mun sani aikinmu ba zai kai mu da komai ba Allah rahamarka muke nema gafararka muke nema Allah ka ji kanmu ya ubangiji Allah ka tausaya mana Allah ka sa muna daga cikin bayanka rabautattu Allah ka sa muna daga cikin bayanka da zamu shiga za mu shiga cikin rahamarka Allah ka kare mu daga azabarka da waɗannan kalmomi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh